بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. بسم الله قوائد شافي نوا ومنا مشافي نشا تفسي بسم الله الرحمن الرحيم babu fara'id tayammumi wannan babi ne na farillan taimama wa amma fara'id tayammumi amma kaga farillan taimama fa sab'atun guda bakwai ne awwaluha na farkonta anniyatu qudraniyya inda masjid waje a wajen shafar fuska da yake farko abin da ake falawa shine shafar fuska to qudraniyya a lokacin da za a jiji ƙasa a shafi fuska wannan niyyar farilla ce farzun farilla ne walfauru da gaggautawa wa darbatul ula da bugun ƙasa na farko farzun farilla ne wa sa'idu tsahir da yin taimama a guri mai tsarki kamar yadda Allah ke fatayamma mu sa'idan tsayibar ku yi taimama a guri mai tsarki farzun farilla ne wa maso lere da shafar hannaye guda biyu ilal ko aini zuwa wuyan hannu guda biyu faradun farilla ne zarcewa zuwa gwiwar hannu wannan sunna ne shafa zuwa wuyan hannu a taimama shi ne farilla da Allah ce famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu to inda yace aydikum nan shine yadu amma alwala ce wa aydiyakum ila almarafiqi ya zama wankowa har zuwa gwiwar hannu farilla ne a alwala amma a taimama wa aidikum kawai yake minhu da ta ilal maratiki ba to ya zama shafa ilal ko aini zuwa wuyan hannu shi ne farilla zarcewa zuwa gwiwar hannu kuma sunna ne wa naz'ul khatam da tuɓe zobe an asabihi gabanin yan yatsunsa faradun farilla ne li'anna turaba domin ita turbaya la ta dukulu ta ta ba ta shiga ƙarƙashin zobe in ta hafara ido taimun farzan taimon masu ciki alhamdulillah sai ne aka bari shafi na nawa shafi na talatin dare ya za mu tafi na'am wadi da hamidu lanjaye da lanjaye lamun ne da lamun wadi da hamidu wannan wawul adashi ne da aka ce wa aksarul haidu lil mubtadi'ati dan ma lil mubtadi'ati aka ce sannan sai aka ce wa lil mu'tadati nan kuma aka ce wa lil hamili ai wa aksarul haidu lil hamili mafi yawancin kwanakin jinin haila ga mace mai ciki ba da salatata a shuhurin cikin kuma bayan watanni uku sai jini ya zo mata ciki ya kai wata uku sai ta ga jini to kamsa ta ashar yawon ita ma kwana goma sha biyar ne kamar almubta da a idan ya zo bai ɗauke ba har zuwa kwana goma sha biyar to ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta yi jima'i ba to amma in ya cika sha biyar bai ɗauke ba to an samu akasarun haidi a wajenta sai ta yi wanka ta kama sallah ya zama zuni istihaba amma in ya ɗauke kafin kwana goma sha biyar to kuma shi kenan ba za ta jira ba za ta yi wanka ta kama sallah wana wuya da makamarciyar mai cikin wata uku shine mai cikin wata hudu da mai cikin wata biyar duka idan suka ga jini mafi yawan kwanakin wannan jinin kwana goma sha biyar wa ba da fitata a shuhurin sannan mai cikin bayan wata shida da ta ga jini cikin ya gota wata shida sai ta ga jinin haila to wannan al'adanta ba kamar sauran mata ba a kasarul haidi inda ha shi ne ishiru da kwana ashirin sauran ba duk sha biyar muka ce ba al-mubta da ati kamsata ashara yawman al-mubta da adatuha ko sayin ta ma da bihal haidi in jini ya zarce da mu'tada aka ce zaɓin salasata yawman ko salasata ayyami amma shi ma ce ai malam su dawi kamsata ashara yawman ita dai ita ma gayarsa dai sha biyar ne to amma in ciki ya kai wata shida zuwa sama idan ta ga jini to al'adan wannan jinin ishirin na kwana ashirin ne wa nawiha da makamantanta makamantanta shine mai cikin wata bakwai da mai cikin wata takwas da mai cikin wata tara har zuwa aihuwa idan suka ga jini a wannan zango na watanni to ba kwana sha biyar ba ne kwana ashirin ba san me dalili saboda an shiga kwanakin haihuwa saboda haka wannan jinin ba za a yanke hukunci ba jinin haila ne ko jinin biki sai ta yi kwana ashirin in ba ta haihu ba yanzu hukuncin jinin haila ne sai za ka kara mata kwana biyar a kan sha biyar ɗin ya zama kwana ashirin saboda ne daga ciki ya kai wata shida to daga lokacin za a yi aihuwarsa shi ne aƙallu muddatil hamli mafi ƙanƙantar tsawon zamanin da ciki zai yi a jikin mace shi ne wata shida in bai kai wata shida ba to ko an haife shi ba zai rayu ba zai zama ɓari ne sai dai yanzu da nasara suka gano wata hikima an ce ana sawa a kwalba ana ɗan sa masa wani ɗumi kamar cikin uwa to a wannan zai iya rayuwa amma dai haka a sararin duniya in bai kai wata shida ba zai iya rayuwa kuma sai sayyidina ali karamallahu wajahu shine ya fitar da wannan ka'ida kuma a cikin nassin alqur'ani da ya istinbadi ba aya ce karara ta bayyana wannan hukunci ba ya hada aya da aya ne sai ya gano wannan hukuncin na farko ayar da take cewa wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara wa hamluhu da daukar cikinsa shi dan adam wa fisaluhu da yaye shi ba da haife shi ba da daukar cikin da yaye shi salatuna shahara wata talatin wata talatin shekara nawa ne shekara biyu da wata nawa da wata shida to wata sha biyu sau biyu wata ashirin da hudu a cikin talatin ka cire ashirin da hudu saura nawa saura shida ba to wannan ayat ta gaya mana tun daga ranar da aka samu ciki har zuwa ranar da za a yaye shi wata talatin wa hamluhu wa fisaluhu talatu na shahara da ɗaukar cikinsa da yaye shi wata talatin sai wata aya ta suratul baqara tace mana wal walidatu yurdi'ina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma rida can kuma sai aka gaya mana iya watannin shayarwa banda na lelan ciki aka ce wal walidatu mataye da suka haifi ƴaƴaye mata jami'a na walidatu wal walidatu yurdi'ina auladahunna suna shayar da ƴaƴayensu haulaini shekaru biyu kamile ne suka ku to a cikin wata talatin ka cire shekaru biyu wata nawa ashirin da hudu su ne na shayarwa to lenan ciki an bar masa nawa wata shida to shine aqallu muddatil hamd wata shida in ka hada wannan ayar da waccan to zaka gano watannin shayarwa wata ashirin da hudu watannin renon ciki wata shida yawa wata talatin kuma dalilin da sai na ali ya kawo na fatawar ba amma akan hukuncin jinin haila ba ne miji ne ya auri mace suna yin wata shida kawai sai ta aiki sai ta ai ba ɗansa ba ina ba laifi a ce bakwai ne dan wata bakwai ko takwas ko tara wata shida ne ya ce can ba ɗansa ba a zamanin sai na abubakar kuma ta zo shari'a gaban sai na abubakar sai to a kira mara sai na ali shi ne babu madinatul ilimi shi ne kofar birnin ilimin manzan Allah ana zuwa yake a wannan ɗansa ne aka ce me ya hujja sai ya kawo waɗannan ayoyi da alƙur'ani ya gaya mana da ɗaukan ciki da yayewa wata talatin sannan kuma ya ce watannin shayarwa haule ne kamile ne idan aka ware a shekara biyu na shayarwa abin da zai rage wata shida duk da aka wata shida shine aƙallin muddatul hamdu mafi ƙarancin daɗewar da ɗa zai a cikin ciki to tun da yanzu wannan ta kai sittata ashhurin cikinta ya kai wata shida kaga an shiga watannin da koyaushe za ta iya aihuwa saboda haka akwai matar da in tana naƙuda jini ne yake fara zuwa kafin ma ta fara jin alamar naƙuda to wannan jinin yanzu ba za a yanke hukunci jinin haila ne ko jinin biki ba ne sai ya yi kwana ashirin in kwana ashirin ya cika ba ta aihu ba to sai a ce wannan jinin haila ne inda har kwana ashirin dai naƙuda ba ta wuce kwana ashirin saboda haka sai ta yi wanka wankan haila ta kama sallah ya zama jinin istihaba ina fata an gane to ba ita kadai ba yace wa nahwiya da makamantanta shine mai cikin wata bakwai ko takwas ko tara har zuwa aihuwa yace fa inin qada addamu ita wannan al'adanta ya saba da sauran idan jinin nan ya yanke kafin cikar kwana ashirin laffaqat ayyamahu ta tattala kwanakinsa ba za ta yi sallah ba ko ya yanke tun daga ranar da ya fara zuwa hatta tukuni la'adata har sai ta cika al'adarta na kwana ashirin ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba in dai ya yanke da kai ashirin ba sai ta cika kwana ashirin in ba ta aihu ba sannan ta yi wanka ta kama sallah in kuma ta aihu shi kenan da ba jinin biki ne alhamdulillah sai ne na wace haila to baka ji zantan da muka yi ba ita ai ta yi daban da sauran saboda cikinta ya kai kwanakin aihuwa saboda haka ba za a gane haila ne ko jiki ba sai ya kai kwana ashirin in ba ta aihu ba sannan sai a yanke hukuncin jinin haila ne in bai kai ba ba za ka yi sallah ba saboda jini ya fara zuwa mata ba sani ba ko na jiki ne sai ne iziya sun zo ne to shafi barka lafiya ya himma shafi nawa ne iziya ɗari da hamsin da hudu to iziya ɗari da hamsin da hudu ina za mu tashi fasulun rabewa insha Allah ya juzu ikirajin zahabi min anil wari yana halarta a fitar da zakkar zinare anil waraki ga azurfa walwariki haka nan a cire azurfa an zahabi ga zinari duka ya halatta azurfa ce da kai ta kai zakka da ka lissafa abin da ya zama zakka na azurfan kana da wani zinare naka sai kai kimar abin da zai zama zakkar da zaka bayar na azurfa sai ka kwatanta kiyasinsa a zinare sai ka bayar haka nan walwarki ya halatta ka ba da azurfa an zahaji da zakkan zinari zinari ne da kai ka lissafa ya kai zakka gwargwadon abin da zaka bayar na zinari sai ka ba da kimarsa na azurfa duka wannan yana halatta wata jibu niyatu zakati niyyar zakka tana halatta wancan ba da zinari ga azurfa ko azurfa ga zinari to tun da yanzu yawanci ana amfani da takardar kuɗi ne in mutum ya zama yana da nau'o'in takardun kuɗi yana da naira yana da saifa yana da dala yana da euro yana da riyal alal misali da sauran nau'o'in kuɗaɗe na ƙasashe to ya halatta in shekarar da kasa ta yi ya yi ƙimar kowanne sai ya haɗa lissafi in ya kai zakka to ya halatta abin da ya kama na zakkar ya bayar da kowane irin kuɗi amma sharaɗi ya ba da wanda ake karɓa a garin da zai ba da zakkar in ana karɓan naira ana karɓan saifa to ya halatta ya ba da zakkarsa a saifa ko a naira in ana karɓan dala da yake ita dala ko ina ma ana karɓanta a duniya a kowace ƙasa ana karɓan dala to ya halatta ya bayar a dala in ya so da aka bawa ya je ya canja ina fata an gane wata jibu niyyatu zakati niyyar zakka tana wajaba kafin ka ci daga tunda rukuni ne daga cikin rukunai na addini to wajibi ne sai ka kudura niyya wa tafriqatuha da rarraba ta bil mawdi'il ladhi wajabat fihi a cikin gurin da zakat ta wajaba a cikin sa inda ka samu kudin na in ka cire zakka wajibi ne ka raba shi a gurin wala yajuzu naqluha cirar da ita anhu gabalin inda ta wajaba wala yajuzu baya halatta inda ka samu kudin anan zaka bayar a inda kai noman anan zaka cire a inda karkarar ka take anan zaka bada dabbobin zakkar sai dai aka ce illa an yakuna mawdu'un akar sai dai in wani guri daban da yake son kai zakkar bihi fuqara'u yana da talakawa ashaddu idaban masu tsananin rashi can inda yake son kaiwa ya fi tsananin talauci akan nan inda ya samu kudin kamar masu cire zakka a Kano ko a Abuja ko a Lagos ko a wani birni daga cikin birane to kaga masu rayuwa a ƙauye da ƙananan garuruwa da alƙaryatu ai sun fi tsananin bukata akan mazauna birane ko to a irin wannan yanayi malam yace fa innahu yu'ta minha zai bayar da wani abu minha na zakar fi mawdi'il wujubi a cikin gurin wajibci a inda ta wajaba zai dan tsakuri kaɗan ya nemi talakawan gurin ya dan san musu dan saboda a masa shaidar yana zakka wa yulqalu ana cirar da aksarwa mafi yawan lil a'dami ga masu rashi ana aka samu a cirar akai wani guri in ka san inda za ka kai shi ne aka fi tsananin bukata amma inda ta wajaban in nan ne ake da bukata ko bukata ta yi daidai da wani guri da kake son kaiwa to bai halatta ka shirar da ita daga nan ka kai ta wani guri daidai da wannan ka'ida alhamdulillah me ruwa akwai ne eh in ka dawo to zo kawo canji ba ce ba mutum in ka dawo sai a kai mana da Allah yanzu risala ina za mu tashi yawa shafi na nawa risala shafi na kali nawa shikenan shafi na kali shida da nawa to kali shida da saba'in da hudu wa min makarimin akhlaq malam ya fita daga abin da ya zama wajibi da yake gaya maka ya ce wa min makarimin akhlaqi yana daga manya-manyan ɗabi'o'i nan malam ya shiga babu laduba wanda ake nema ga musulmi bayan ka yi ƙoƙari ka kawo wajibi to kuma akwai wasu ladubba da ake ce musu makarimul akhlaq manya-manyan ɗabi'o'i da ya kamata musulmi ya ɗabi'antu da su, an ta afuwa ka dinga yin afuwa an manzala maka ga wanda ya zalunce ka. Ka gane aina, kana da ikon da za ka rama ko ka ɗau mataki ko ka kai tsara a ɓata maka haƙƙin ka, amma ka ce kaya fi. Kai wannan yana cikin makarimul akhlaq manya-manyan ɗabi'o'i na addini. Wato, iya ka yi kyauta man haramaka ga wanda ya hana ka mutumin da lokacin da ya samu nasa ya yi man rowa ya hana ka ya cinye shi kadai to kai in ka samu ka ba shi ka san zuciya ba lalle ne ka iya wannan ba wannan sai wanda ya daure yawwa gara ma yin abubuwa ga wanda ya zalunce ku amma mutum ya samu abin da kana jin yunwa kana tsananin bukata yana ta fantama wata yana ta walwala kana jin ƙarshen tukunyarsa ta kangar ku ɗaya ya ci ya cinye kayansa kuma ce kayan ka samu ka bar kaga sai ka danna zuciya to abin da ake nema kenan idan ya zama sai wanda ya baka za ka ba wani ya zama bukafa wannan babu lada ya zama biki ya zama ajo in ka mun na maka in baka wani ba na hana ka a wannan ba lada a wannan ba tare da zuci bane ba zamantakewa bane ba makarimul akalaki bane ba za a tabbatar kana da kyakkyawar ɗabi'a ba sai ka yi afuwa ga wanda ya ce maka ka yi kyauta ga wanda ya hana ka wata sila man kada aka ka sadar da zumunci ga wanda ya yanke ma dan uwanka na zumunci dangin uwa ko dangin uba da ya yanke ya daina ziyartar ka ko ya fushi da kai ya daina zuwa kai ka dinga zuwa ka ziyarce shi wa jima'u adabil khairi tarowar ladabbobi na alkhairi wa azimmatihi da ragamarsa jami'a na zimam ragama tara kuni kenan ko to in kana son laduba na alkhairi ka tattalo su ka rike su a hannunka kalmar raƙumi da akala sai yadda kai sai yadda ka ja za su bi to waɗannan talowar laduba na alkhairi wa azimmati da ragamarsa ta tafarra'u tana resantuwa an arba'ati a hadisa daga hadisan manzala sallama guda hudu in ka samu waɗannan hadisai ka ɗabbaka su a rayuwarka kake kana aiki da su to duk wani alheri na duniya da lahira ka tattalo shi ka danƙe shi a hannunka na farko shine ƙaunin nabi faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa man kana yuminu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira, hal ya ƙul khaira ya faɗi alkhairi auli ya sumut ko ya yi shiru. In za ka buɗe baki ka yi magana, to abin da zai fito a bakinka ya zama alheri. Saboda haka sai kana aunawa, in ka auna ka ga abin da za ka furta ba alheri ba ne, to ka yi shiru. In dai ka yi imani da Allah, ka yi imani da ranar lahira. Saboda me, ba kowace magana ce take zama alheri ba shi yasa manzo Allah bai ce fal ya qul sidqan ba ka gane bai kai ya faɗi gaskiya ba akwai lokacin da faɗin gaskiyan zai zama sharri yanzu mai yin giba ai gaskiya yake faɗa wane ya zage ka ai gaskiya ne ya zage shi eh wane ya aibunta ka gaskiya ne ya faɗa amma da yake a bayan idansa ne kuma kana yi ne don ka jefa gaba tsakaninsu kaga ya zama jiba da annabi manci to tunda ba alheri bane ko gaskiya ne kai shiru tunda ba alheri bane wa qawluhu da fadin manzo Allah alaihi salamu da yake min hudul islamil mar'i yana daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi barin sa abin da ba ruwansa abin da bai shafe ka ba ba da kai ake yi ba ba a sa da kai ba to ka bar shi karka cusa kanka ka ce sai ka san me ake yi ko sai an dama da kai ko sai an yi da kai in ka samu wannan ka samu guda nawa guda biyu daga cikin jima'u adabil khairi wa azimmati sannan wa qawluhu da fadin sa alaihi salam lillazi iktasara lahu ga mutumin da manzo Allah ya takaita gare shi fi wasiyyati sun wasiyarsa mutum ne zo ta ya rasulullahi ausini ya ma'aiki Allah kamar wasiya sai manzala ya taƙaice masa wasiyar ya ce masa la ta gaba kar kai fushi ka gani ai a taƙaice ne mutumin nan kamar da zo a ruwayar hadisin faradda da mirarar ya yi ta kokkoma wa manzon Allah ka gane ai faradda a tarji'ar mirarar ya kokkoma wa manzon Allah sai ya bari an samu kwanaki kamar manzon Allah ya manta sai ya ƙala dawa ta ya rasu Allah ya auti ne sai manzo Allah sai masa lata gaba kar ka yi fushi sai ya sake komawa sai an yi kamar an manta sai ya dawo ya ya rasu Allah ya auti ne manzo Allah sai masa lata gaba ba wai a lokaci ɗaya ya ta komawa ba shi wai da yana tsammanin wasiya shine sai an tsaya ana ta karanta masa kamar sumuni guda kar ka yi kaza kar ka yi kaza domin kaza yana haifar da kaza in ka tashi ka yi kaza domin kaza yana amfanarwa ka yi kaza da kaza ka bar kaza da kaza shi wai ya zato haka za a yi ta jeranta masa shi bai san manzo Allah shi likitan likitoci ne ya san ɗabi'ar kowa Allah yana tsinkayar da shi irin ɗabi'o'in da kowa yake da shi ya san cutar kowa ya san maganin kowa abin da yi wa wannan wasiya ba da shi zai wa wancan wasiya ba akwai wasiya amma akwai wasiya kasa da manzo Allah yake yi akwai wasiya da yake hada kowa da kowa wanda ta shafi kowa akwai kuma wasiya keɓantacciya da in ya tashi zai yi wa mutum shi da shi wannan ta keɓance shi ka gane ai to shi magana sai ya gano shi wannan cutarsa da matsalarsa shine fushi saboda haka duk sanda ya zo yace manzo Allah ya mar wasiya sai ya takaice masa wasiyar ya ce masa la ta gaba kar kar kai fushi to a ƙarshe dai mutumin nan ya gano cewa shi matsalarsa ita ce fushi tun daga lokacin kuma ya zama baya fushi a rayuwarsa har ya bar duniya duk abin da zaka masa ba zai fushi ba mun samu hadisi guda uku kenan wa qawluhu da fadin manzo Allah alaihi salamu yace al-mu'minu kaga mu'mini yuhibbu li akihi al-mu'min yana so wa dan uwansa mu'mini ma yuhibbu li nafsi irin abin da yake so wa kansa to idan ka dauki wannan duk abin da kake so wa kanka kana so wa dan uwanka mu'mini sannan akasin wannan ma haka duk abin da kake kiwa kanka ba ka so ya same ka to kana kiwa dan uwanka musulmi ba ka so ya same shi idan ka dauki wannan kana aiki da shi a rayuwarka to ka tattaro dukkan alkhairai na duniya da lahira sai mala yace wala yahidu laka baya halatta gare ka an ta ta'ammada sama albatil kullihi ka ganganta jin barna kullihi gaba ɗayan an ce barna cin naman wani ake yi to kar ka saurara da gangan sai dai in bayan da ka iya mutum da bakinsa ba ka hana shi magana ba amma dai ka ƙi abin a zuciyarka in za ka iya masa nasiha ko za ka iya hanawa ka hana in ba za ka iya ba to ka ƙi abin a ranka amma da gangan ka saurari barna wannan haramun ne wala an ta tallazaza bi sama'i kalamin haka nan baya halatta ka ji daɗi da zancen wata mata kalam imra'atin ko wala an ta tallazaza bi sama'i kalam imra'atin baya halatta ka ji daɗin zancen wata mata la ta hindu laka wadda ba ta halatta gare ka ajinabiya kenan wanda mai ahalari a farko dama ya gaya maka wata lazubin bi kalamiha da jin daɗin zancenta kallonta ba bai halatta ba sannan sauraron zancinta kana jin daɗi bai halatta ba in dai ba da niyyar aure ba wannan baya halatta wala sama'u shay'in wala sauraron wani abu min almalahi na molaye kayan kiɗa dane na almulhi mai shagaltarwa malayi kayan kaɗe-kaɗe na waƙe-waƙen duniya wani gina'i da waƙoƙi wanda suke na sharholiyar duniya wanda suke ɗauke da batsa ko ƙarerayi ko zambo wannan duka haramun ne waƙa ba haramun ba ne yinta da saurarenta ko da ba ta yaban manzan Allah ba ce ko da ba ta wa'azi ba ce ko da ba ta karatu na ilimi ba ne waƙa ta duniya ɗin ba haramun ba ne yinta da saurarenta to amma da sharaɗi sai ta kubuta daga abu uku na farko ya zama ba ƙarya a cikin abin da ake watsewa babu batsa babu zambo watsa za ta yi ta duniya ba wannan uku ba ƙarya babu zambo babu batsa zai yi wahala wannan shi yake haramta watsa amma ba da haka ba waƙa ɗin ba laifi ba ne sauraron waka ba laifi ba ne to amma ka dinga jin waka da take ta haramun wannan bai halatta ba wala qira'atul qur'an wala karatun alquran bin luhuni da barna jami'a na allahan mun san lahanul qawli ai fi lahanul qawl a cikin suratul qital to baya halatta ka dinga karatun alqur'ani da yin barna al-murajja'ati abar komarwa ka tarji'il jina'i kamar komarwar waka kamar da ake waka ake rerawa ka san waka ana yin ta akwai gurin da ba a ja za a sa ja gurin da yake da ja kuma a takaice shi a kiyin ja to qur'ani a karanta ya aka haramu yana da ka'idarsa shi ma gurin da ake yin madda da gurin da ake takaitawa da inda ake tsayawa da inda ba a tsayawa ita kuka waka ba ruwansu ko ina ma tsayawa ake ko ina ma ja ake ko inda kuma aka ga dama gurin jan ma sai a takaice jan to bai halatta a karanta qur'ani da irin wannan kokkomarwa irin kokkomarwa waka ba wani yujalla kitabullahi yujilla ko yujalla yau jimin ko to babulu liman lam yusammi fa'iluhu lil majhuli kenan wani yujalla kitabullahi lalle a girmama littafin Allah al-aziz mabwayi an yutula kar a kuskura a karanta shi illa bi sakinatin sai da nutsuwa ta gaba wa waqarin da nutsuwa ta zuci alhamdulillah sa ga wa min al-fara'id shan wa ma yuqilu ko da abin da yake da yaqini annallaha haqiqa Allah ya rada bi yana yarda da shi wajen karatun alqur'ani wa yuqarribu minhu ya dinga kusantar alkur'ani ko yaushe kai ya kaura cewa alkur'ani sun san da ka samu faraga ta lokaci da rana ta lokaci to kar ka bari ya tafi a banza ko a hirar banza ko a bacci ko a surutun banza ka dawo alkur'anin ka ka ɗebi ta ƙara ka karanta za ka samu lada za ka samu inshirahu sadri yayi wani damuwa da bakin ciki a zuciya to ana so ya dinga kusantar alkur'ani yuqarribu minhu ba ihdaril fahmi tare da halarto fahimta bizalika ga wannan kalmomi da lafuzza da kake karanta na alkur'ani in ka san fasarar to kar ka dinga karantawa zuciyarka tana wani guri ka dinga halarto alfahmi fahimta na ma'anar ayoyin da da kake karanta na alkur'ani to wannan yana tsara maka cikakken lada ya fi kai yawan karatu da yawa ko ka sauke ƙur'ani ba tare da kake dabburi na ayoyinka kana ƙoƙarin fahimtar abin da yake faɗa ba gara ka karanta sumuni ɗaya da tadabburi da bibiyar ma'anonin kalmomin da kake karantawa ka karanta sumuni ɗaya da fahimta ya fi ka sauke ƙur'ani babu fahimta wannan ittifaƙan a wajen malamai ba saɓani saboda Allah ya ce a falaye da dabbarun alƙur'ana am ala qulubil aqfaluha wai ba za su yi tadabburi shi ne lura da ma'anonin alƙur'ani ko kuma zukatan nasu an sa kwaɗo ne an kulle aqfal jami'a na quful kwaɗo mukulli da ake kullewa ko zuciyar ta su an kulle ta da kwaɗo ne shi yasa ba sa tadabburin alƙur'ani ka gane ai wani gu kuma yace a falaye tadabburun alƙur'ana ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا shin ba sa ya tadabburin alkur'ani ba da alkur'anin nan daga wajen wani Allah yake la wajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu sassafawa mai yawa a cikin wani gurin a ce kaza wani gurin a ce ba haka bane inda mutum ne yayi ko wani aljani ko wani mala'ika iyawarsa sai ba daga Allah ba to sai an samu bambanci da yawa a cikin alkur'ani alhamdulillah sai ne askar yau ma da kuma da hasa da ruwa askar sai ne askari shafi shafi na nawa na saba'in da biyu ina za mu tafi na'am karkace sallatu babu shadda a nan aliki as-salatu in kace sallah din kayi hausa ko yawa in ko larabci ne to ya zama fi'ili sallah sallallahu alaihi wa sallama ya zama fi'ili ma in kace sallah ya zama fi'ili amma suna din salatu as-salatu ba as-sallatu ba za ka ji wasu gardawan ba su iya karatu ba a ƙimu sallata hadda shadda ake sa wannan kuskure ne shafi na saba'in da nawa a to da ba rubutun fom dama ba shakka to idan za mu tashi wa tukrahu salatu an karhanta yin sallah fi muta'abbadatil kuffari a cikin guraren bautar kafirai ɗakin gunki ko ɗakin da ake bautar wani Allah an karanta yin sallah a ciki tarhanci na haramci ina fata an gane irin tarhanci na alkur'ani da ya jero maka kaba'ira tun daga harkar saba wa iyaye har aka zo wala taqrabu zina wala taqrabu malal yatim wala taqfu malika laka bi ilm eh aka yi ta jerawa a ƙarshe sai aka ce kullu ulaika kana a kullu ulaika kana sayyi'atan inda rabbika makruha aka ce duk wannan abu ya zama sayyi'a mummuna ne inda rabbika makaruha kuma makaruhi ne har da kisa ka wala taqtulu nafsan allati duk aka ce wannan abun makaruhi ne a wajen Allah to karhanci na alqur'ani haramci to irin sa ne anan an haramta yin sallah cikin guraren bautar kafirai wal mazbalati da bola ita ce mazbala da ake zubar da mushe da shara ana kashi ana zubar da tsimman da yake dauke da jinin haila kaga bai da tsarki shine mazbala haramun ne kai sallah wal majzarati da mayanka ita ce kwata mazbala bola majzara ita ce mayanka amma inda ake nufi a mayanka ɗakin da ake yanka dabbobi a cikinsa ni akwai wani guri da aka ware a cikin kwatar ba ɗakin yankan ba wanda yake da tsarki to wannan babu laifi don kayi sallah ko da a gurin ana ana salan ƙashi ko ana yanka nama ko ana shanya fata wani ai ba na jefa ba ne inda an yanka yana da tsarki kuma wannan ci za a yi amma ɗakin da aka keɓe domin yanka dabbobi shine majizara mayanka ba a yin sallah a cikinsa wa ƙari'ati ɗariƙi da tsakiyar kan hanya shi ne ƙari'a ka gane ai daga ƙara'a mai ainu ya ƙwanƙwasa ƙari'u mai ƙwanƙwasawa da miji ƙari'atu mai ƙwanƙwasawa abin da ake masa ƙari'atu ɗariƙi tsakiyar kan hanya inda mahallun taqra'u la aqdamu gurin da kafafuwa take kwankwasa shi shine qari'atu tsari saboda kafa tana bugawa in tana tafiya za ka ga irin wannan ko a jeji baya yin ciyawa ko yawwa ko a jeji in dai kafa tana takawa ya zama hanya to duk damunar da aka yi gurin tsakiyar gun baya ciyawa to irin wannan ba a yin sallah akai wal maqbaratul qadima da makabarta alƙadimatu tsohuwa tsohuwar makabarta wanda an kaulace mata an daina binne mutane yake nufi wakila aka ce kai mutlaƙan kowace ma ba a yin sallah a cikinta saboda al'adar makabarta an an zo tonon kabari a tsohuwan gun da an taɓa binnewa ana fito da tsofin ƙasusuwa wanda asalin wannan kuma najasa ne wal hammami da kuma bayan gida ko lojin da ana ta masa hammam illa an ya kuna maudi'an ɗahiran sai dai idan wannan hammam ɗin ya zamanto guri ne mai tsarki masturan abin suturcewa wato an killace gurin domin sallah za ka samu manya-manyan hotel da lojin-lojin suna gina gurin yin sallah wani har da masallaci wani kuma ana ɗan yin musalla da za a ɗan kewaye da bulo alamar gurin yin sallah to wannan babu laifi don an yi sallah a cikinsa amma a cikin ɗakin hotel a kan kafe ɗinsu bai halatta ka yi sallah ba don ba kai kaɗai kake kwanciya ba kafiri ma zai zo ya kwana fasiki ma zai zo ya kwana jahili ma wanda bai san najasa ba zai zo ya kwana kuma baka san me aka yi akan shimfiɗar ba saboda haka sai dai in kana da taka sallaya mai tsarki to babu laifi ka iya shimfiɗa ka yi sallah a cikin ɗaki waddarin magasuba da gidan kwace gidan kwace ko masallaci aka gina a gurin kwace duk wanda ya salla a ciki inda ya sani bayi da salla gida da aka kwata ko fegi na wani aka kwata aka gina gida ko aka gina masallaci bai halatta kai sallah a ciki ba in kai sallah ba ka da sallah ka gane ai wal me wal hijiri da hijiri isma'il eh wanda ya fata ya gyara hijiri ne ba hajiri ba eh hijir yau an gyara ba yau hijiri isma'il shine ginin nan gajere da yake jikin ka'aba wanda ya je maka ya je hada maka ya gani Ka'aba a jikinta akwai wani gini ya zama wajen kirji shi ake kai masa hijir Ismail to asalinsa a haɗe ke da Ka'aba ka gane ai Ka'aba ta asali ginin Annabi Ibrahim wannan ginin yana ci lokacin da Annabi Ibrahim da ɗansa suka gina Ka'aba وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وحد هجر إسماعيل إن كذوبا داما شيء وينسل سيتم كعبة إيا فعل الكعبة وحد شيء سكا جنا daga baya ne Qurayshawa da aka yi ambaliyar ruwa dama kafin ambaliyar ruwa an taɓa yin gobara a ciki ginin ya yi launi ya ƙone kuma aka yi ambaliyar ruwa wani ɓangare ya rushe to da suka zo sai suka yi shawara suka rushe ka'abar gaba ɗaya da za su sake gini sai suka sa sharaɗi a lokacin fa a jahiliya cewa banda kuɗin ɗan caca a cikin taimakon da ake nema na ginin ka'aba banda kuɗin karuwa banda kuɗin boka banda kuɗin mai fitan tsauri banda kuɗin ɓarawo da ɗan fashi duk wani aiki na sako da ake yi a samu kuɗi suka ce ba za su karɓi wannan a cikin ginin ka'aba ba sai da ɗakin Allah za su gina sai kuɗi mai tsarki to da sharaɗi ya yi tsauri a lokacin kuma ana fama da talauci abinda suka samu ba zai ishe su su mai da ginin ka'aba yanda yake kafin zuciyarsa sai suka ce to kawai mu gina iya abin da yake hannu sai suka yanke hijir Ismail sai suka gina ta ginin da kake gani yanzu irinsa suka yi sai suka bar iya wannan kwallisha din da kake ne da kake gani yanzu asalin ginin asali ne wanda Annabi Ibrahim da Ismail suka yi da ya rushe ya bar iya wannan su kuma da suka zo suka yanke ba su dora a kai ina fata an gane to sai ya zama daidai yake da hukunci cikin Ka'aba da aka hana yin sallar farilla a cikin Ka'aba haka aka hana yin sallar farilla a cikin hijir Isma'il da manzo Allah sallallahu sallama ya zo shi ya shi ya faɗi wannan yace kun ga hijir Isma'il din nan yana cikin Ka'aba ginin sa shine yana cikin ainihin ginin Annabi Ibrahim yace ba dan mutane na ba su dade da musulunta ba da na rushe Ka'aba na haɗe ginin ya koma irin yadda annabi Ibrahim ya gina to amma manzo Allah dai bai yi ba wal ka'abati haka nan an hana yin sallah cikin ka'aba sallar farilla ba wa ala zahariha amma akan bai akan saman ka'aba ashaddu karahata shine mafi tsananin karhanci ka gane ai a ciki makaruhi ne amma kai a saman ka'aba sannan kuma ya fi tsanani wakila da ibahatin nafila amma an yi magana da halaccin yin nafila fiha a cikinta saboda manzo Allah ya yi sallah a ciki amma ta nafila dunal farida banda sallan farilla alhamdulillah amin halin masail kafi na nawa وحل المسائل شافي نوى شافي نا 21 ولا با متاجي فالامر بالمعروف kaga yin umarni da kyakkyawan aiki wannan hayu anil munkari da hani ga mummunan aiki farudu kifayatin farilla ce ta iswa idan an samu wanda ya ɗauki nauyin yi to ya saukewa wanda bai samu iko ba dalla alaihi alkitabu was sunnatu wal ijma' alqur'ani shine alkitabu was sunnatu da hadisin manzon Allah wal ijma'u da ijma'in malaman mazhabobi maliku shafi'u abu hanifa ahmad ibn hanbal dalla alaihi yayi nuni ga wannan farilla bi sharɗi amma da sharaɗin yin umarni da kyakkyawa da hali ga mummuna da sharaɗin Allah yu ajiya kada ya bayu ila munkarin zuwa ga wani mummunan aiki akbara mafi girma minu fiye da wanda zaka hana ka gane ai kamar ana yin caca kamar hura dinnan ba an sai ana yin caca abun ba ana shan kwaya da sholi da kayan maye kaga ya halatta hukuma ta hana eh to da sharaɗin in ka je hannun ba zai ja kuma a zub da jinin musulmi ka gane ai da sharaɗin waɗanda za su je ba kisa za su yi ba ba kashe su za a yi za su hana ne ko za su kama su kawo a hukunta kamar wata shekara da aka fafare su ba sun faɗa ruwa ba kogi an ce da yawa sun mutu a lokacin ruwa ya cika kamar irin yanzu suka yi ta faɗawa kogi yawancin su ba su iya ruwa ba in sun iya ma wani abu da yake ina zai iya yin wani iyo da zai tsallake wannan kogin da yawa an ce sun mutu a wannan to kaga wannan ya jawo munkari a kabaru mafi girma minhu fiye da wanda ake so a hal ka gane ai ko kuma wasu ne suke gaba gaba ba kyau mummuna abu ne a shari'a to idan ka je kokarin sulhunta wannan to ba zai jawo kuma gabar ta faɗaɗa a dalilin maganar da kai har ta kai ga dangin su suma sun shiga gabar yawa sai ka auna cewa wannan halin da za ka yi la yu'addi ila munkarin akbara minhu ba zai bayu zuwa ga wani munkari mafi girma minhu fiye da wanda za ka hana ba sharaɗi na biyu wa an yazhara lahu ta'asirun cewa hannun da za ka yi da wa'azin da za ka yi ya yi tasiri, ya zahara lahu ta'asirin tasiri, ya zahara ya bayyana lahu ga wannan hannun da za ka yi ko umarnin. Sharaɗi na uku an ya kuna dirifke hannun ko umarnin ya zamanto kana yinsa da tausasawa, wa hikimatin da hikima, saboda Allah ya ce, Ud'u ila sabili rabbika بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن saboda haka ya zama rinkin wa hikima ala maratiba salatu akan martabobi ko matakai guda uku ka gane ai taba'an domin bi listi idadatul qa'ib bihi da tattali da talabin da yake tabbatuwa bihi da wannan umarni ko hali maratib salasa shine abin da ya zo a cikin hadisi manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran fa yughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisanihi wa in lam yastadi fa bi qalbihi wa zalika aqaqul iman shine malam yace maka maratibin salasa shine an yughayyira munkara bil yadi yana fasara wannan hadisi fa yughayyiruhu bi yadihi ya ya hana wannan mummunan aikin bil yadi da hannu in kanat lahu basqatun ko idan yana da basqa shi ne iko yana da shimfidar mulki a ƙasar da ake saban Allah yana da kotu yana da fursuna da zai kamo mai sako ya hukunta shi ya ladabtar da shi ya kai shi fursuna in ta kama wannan kaga sai hukuma sannan wayadu yana da hannu dula mai tsawo alal arabi a ban ƙasa shi ma dai ishara ce zuwa ga iko da mulki bidarbi da yin duka in ya kama ala ajil mujrimina ga masu laifuffuka wal qabdi da kamowa alal muqtadina ga masu ta'adda a je a kulle su a galkame su a magalkama a yanke musu hukunci fa in lam yastadi in bai samu iko ba shi ba hukuma bane da zai yi wannan bayi da fursuna bayi da kotu matsayinsa wata kila bai wuce malami ne bai yin wa'azi ba to yugayyuru bi lisani ya jirkita wannan mummunan aiki da harshensa a nan aka shigo uh, mataki na malamai bizikiri da tunatarwa wal mawa'izi da wa'azozi wal irshadi da shiryarwa wal nasihati da yin nasiha wannan shine fagen malamai au ko kuma idan shi ba malami bane amma mutumin da yake laifin nan ɗansa ne ko yaronsa ne a ƙarƙashinsa yake na kasuwa ko wajen aiki to ya hana shi mummuna ake nan bil istihanati da walaƙanta shi yace kai dai akwai mutumin banza kai dai akwai shashasha har yanzu ba za ka daina wannan shashancin ba ka girma ka yi ƴaƴa ka yi iyali har yanzu ba za ka daina bin matan banza ba ka gone yayi kama da istihana ko can a mukaddima ba ya maka da gaske abin da ga ba akwai wa wa ihanati shine istihana anan to nan in ya kama ne akwai matakin da yake kama dama a ƙarshe ya ce maka bigere haƙƙin shari'i to nan da haƙƙin shari'a ne kake masa taudiki da kuma istihana wa taudiki da zargi wa shahadatu alai da ba da shaida a kansa amamal mahakim a gaban kotu ka zo ka tsaya eh na gan shi yana shan giya ko na gan shi ina cikin shaidar da suka gan shi yana zina kaga wannan aiki ne na harshe wa ulul amri a gaban ulul amri sarakuna an an kawo shi za a yanke mar hukunci ka ba da shaida to amma duk da haka fa in kafa dararar in ya ji tsoron cuta in ya je ya yi nasihan nan fa to sun san gidansa za su iya biyo dare su tsallaka su yanka shi ta gane ai ko za su iya cutar da shi a dukiyarsa ko a iyalinsa au ta haƙaƙa bi adamin insafi lahu ko ya tabbatar da rashin yi masa adalci su ma hukuman bakin su ɗaya da masu laifin ko ya zo ya tsaya shi ɗin ba za a mar adalci ba aikin banza ne in ya zo ya faɗa ma duk bakin su ɗaya to a wannan yanayi falyun kirbi kalbi sai ya ƙi wannan abin a zuciyarsa wa ya kirahu ya kishi wa ya hajjur ya ƙaurace wa ahalal ma'azi ma'abota ayyukan saƙo wa munkarati da munanan ayyuka wa ahalal fiski da ma'abota fasikanci wani faƙi da munafurci ma'al azumi tare da ƙudurar niyya ala ta gayiri a bisa jirkita wannan munkarin inda wujudin istidati a lokacin da ya samu dama wal matsadurati da iko har yanzu dai niyyarsa tana nan dan ba zai iya bane yake kin abin alai amma da ya kudura duk lokacin da Allah ya ba shi iko da fawa to sai ya hana wannan mummunan aiki to a wannan lokacin ya kubuta ba yi da laifi wajen Allah fagar qala jalla jalaluhu hakika Allah jalaluhu girmansa jalla ya girmama wa taqaddasat asma'u asma'uhu sunayensa taqaddasat ta tsarkaka yana cewa wal takullin kum ummatu lalle ne lamul amri ne kuma amru wujubi umarni ne na wajibi sai dai abu saki faya tunda ya ce minkum ba ya ce walta kun ummatu ne kuna ba ya kawo minkum min din litabiri lalle ne a samu wasu minkum daga cikin ba kowa da kowa ba a samu ummatun minkum daga cikin ku yad'una da suke kira ila alkhairi zuwa ga alheri shine wa'azi wa ya'muruna bil ma'rufi su dinga yin umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar su dinga yin hali gaba da mummunan aiki wa ulaika humul muflihuna kai waɗannan su ne masu samun babban rabo suratu ali imran aya ta 104 to alhamdulillah sai ne annahu wal wadi shafi na nawa shafi na 173 to ina za mu tashi tamrini na bakwai shafi na ɗari da saba'in da uku tamrini na bakwai kawin salasa jumalin ka kasantar da jumloli guda uku ismiya kowace kuma ta zama jumla ismiya wacce take farawa da mubtada da labari na jumla ismiya kamar al-bustanu jamil sai dai al-mubtada fiha mubtada a cikin wannan jumla ismiya ya zama ismu isharatin suna ne na ishara lil mufradil muzakkari ga makadaici namiji za ko haza ba tani ba ba hata ne ka gane ai yawwa kamar ka ce haza ustazun mahiru wannan malami ne ƙwararre to kaga haza din nan shine mubtada kuma ismul ishara ne sannan ustazun mahirun shi da kabarul mubtada marfu to irin wannan jumla ake so a samu har guda uku to ko haza haza rajulun aqilun duka wannan yana ɗaukar ismul ishara a farko jumla ce ismi na biyu kawin salasa jumali ka kasantar da jumla ismiya al-mubtada fiya amma mubtada a cikin ta ya zama ismu isharatin suna ne na ishara lil mufradatil muannasa ga mace makaɗaiciya ba mufradil muzakkari kamar ka ce hazihi tilmizatul aqilatu wannan almajira ce mai hankali misali ɗaya kenan ko hazihi fatatun najira ko hazihi bintun mukarrama da makamancin wannan kawin salasa jumalin ka kasantar da jumloli guda uku ismiya ita ma jumla ismiya al-mubtada fiya shi ma mubtada a cikinta ismu isharatin ya zama suna ne na ishara bil musannal muzakkar da abun biyantawa amma mazaje haza ni kenan ba hata ni ba kamar kuma da ce haza nikta samu ko fi rabbihim waɗannan guda biyu sun yi jayayya cikin lamarin ubangijin to wannan jumla ce ismiya wanda take dauke da da ismul ishara a matsayin mubtada kuma lil musanna ne al muzakkar amma aka ce hatani to wannan lil musanna amma al muannas kamar da zai gaya ma a gaba na hudu shine kawai salata jumalin ka kaza da jumloli ko amma ismu asbaha fiha sunan asbaha a cikin jumlar kaga nan za ta zama jumla fi'iliya ce tunda asbaha fi'il madi asbaha ba ikiwanu kana ba kana ai fi'il madi ne asbaha shi ma fi'il madi ne to anan an tashi daga jumla ismiya an koma jumla fi'iliya inda ya kawo ismu asbaha ba asbaha ba suna asbaha ita asbaha fi'ili to sunanta da zai biyo baya fiye a cikin jumlar ya zama ismu ishara suna ne na ishara lil musannal muannas ga abun matuntawa kuma muannasa mace lil musanna abun biyantawa al muannas amma wanda yake na mata kamar ka ce asbaha hatani maridatani kai waɗannan mata guda biyu hatani kenan sun wayi gari maridatani ba su da lafiya kaga ismu ishara din lil musannal mu'annas hatani kashi na biyar kawai salasa jumali ka kasantar da jumloli guda uku ismu la'alla shi kuma sunan la'alla fiha a cikin ta zama ismu ishara suna ne na ishara li jama'atu zukuri ga jam'in mazaji ga jama'ar mazaji in yace li jam'i zukuri ma ɗaya ne in yace li jama'atu zukuri ma duk ma'anarsu da jama'ar mazaji jam'i na maza masu yawa daga uku zuwa sama shi ko sunan la'alla ai fasa yake ɗauka ko la'alla sai ka sai la'alla ha'ula'i ha'ula'i shine ismu la'alla kuma li jama'ati zukuri na shida shine kaunin salasa jumalin da kasantar da jumloli guda uku fiha ismu isharatin a cikinta akwai ismul ishara da jama'atul inasi ga jam'in mataye shi kuma ba su bu kin abin rigaya da harfi jarin da harafin jarra wanda an riga shi da harafin jarra ko ba'ul jarri ko harafin fi ko lamul jarri zai zai zama a ismu ishara yawa shi ba asbaha ba ba la'alla ba ko bi jama'atul inasi eh shi ma zai zama ha'ula domin babu bambanci tsakanin maza da mata ha'ula'i eh ismu isharatul jama'atul inasi amma masbuqun da halfin jar shi ismul inasi ya zama an rigaye shi eh da harafin jarra eh, kamar ka ce marartu bi ha'ula'in nisa'i bi kaga harfin jarri ne to zai zama ha'ula'i na wuce ta wajen waɗancan mata marartu bi ha'ula'in inasi ko nisa'i alhamdulillah sai ne to lil marhalatu sanawiya shafi na nawa da nawa ɗari da talatin to ina za mu tashi shafi ɗari da talatin da ɗaya ina za mu tashi to muna cikin dogon bahasin nan to ina ne ta'ammalin ismaini fi bawaihi wa kamarawi ka lura da sunayen nan guda biyu na fi bawaihi da kamarawihi ka lura da su bil misalin al'ashiraini cikin misalai biyu na ƙarshe da aka ce min a'immatin nahu fi bawaihi kana ibnu ahmad ibnu tuluna yud'a kama rawihi to tajiduhu ma zaka same su waɗannan sunaye makatumai ne ababen cikawa da kalimati da kalmanan ta wihi dukkan su biyu ko waihi siba waihi kamara waihi ka gane ai ƙarshe an cika shi da kalmar waihi waihi waihi siba waihi kamara waihi kowanne da wannan kalma yake cikawa mulazimai ni kuma dukkan ƙarshen wannan kalma masu lazamta ne lilkasir da kisra hi hi siba waihi kamara waihi fil jam'i at-tarakibi ko fi jami'i tarakibi yana lazamtar kisra cikin dukkan hauhawar zance domin siba waihi a can a matsayin rufu'a yake tunda an ce min aimatin nahwi sai aka ce si bawai ko eh wato mubtada ne mu'akkar kamar ka ce si bawai min aimatin nahwi kaga malam si bawai yana daga cikin jagororin nahwi in suna ne mu'rabi sai ka ce zaidun min aimatin nahwi in ka jinkinta mutu zama sai ka ce min aimatin nahwi zaidun amma shi wannan an gina shi akan me akan kisra aka ce min aimatin nahwi fi bawaihi shi ma wata yud'a ka ga mabni lil majhul kama rawaihi din nan na'ibul fa'il ne wanda ya kamata ya dauki rufu'a amma shi ba ka gina shi akan kisra to haka nan suke eh tajidu ma maktuban bi kalimati wayhi mutalazim mulazimin li kasfi da min tarakibi allati yaridani wanda suka gangaro fiya a cikin wannan taraki fahuma to yayin nan idan waɗannan sunaye guda biyu mabni ya ni abamin ginawa ne alal kasri abu sakisa ga su sun zo a gurbin rufu'a ya kamata a musu amma sai aka musu kisra to duk inda suka zo a kowane gurbi ko a gurbin fata'a ne ana gina su ne akan kisra wa mithluhu ma fi zalika misalin waɗannan sunaye a cikin wannan misali jami'u asma'ul makatumati biwayi dukkan wasu sunaye da ake cika su da lafazin wayi ka gane ai ko da na tasniya ne ka gane ai ai akwai ala akawayi ko akawayi shi ma an cika da wayi ko duk wani suna ko wani iri ne in dai a ƙarshe ya cika da wai to baya sarrafuwa ana gina shi ne akan kisra wa min asma'il mabniyati ala al-kasr aidan yana daga sunayen da ake gina su akan kisra kullu ma jaa ala wazn fa'ali dukkan sunan da yazo a bisa ma'auni na fa'ali fa'ali ina fata an gane ya zama alaman bi'unta suna ne alami ga ƙyamace ka raƙa shi kaga fa'alu raƙa shi awun su ɗaya wa me wa hazami hazami da fa'alu awun su ɗaya au menene au sabban laha ko kamar in ya zo ana zagi ne ga wannan mai suna sabban a sabu ba zagi ba wa sabbi wa da kawunci a kalmar zagi aka ce kamar ka ya ka ba su ya kai ɓatacce daga alkabisu alkabisa su ne alkabisu alkubusu ko alkaba'i ya ka ba su ya kai ɓatacce kaga zagi ko wa ya kazzabi ya mai yawan ƙarya kaga shi ma zagin mutum aka yi to wannan shi ma ana gina shi akan mai kisra ya ka ba su ba za ka ce ka ba su ba ya kazzabi ba za ka ce kazzabu ba au ismu fi'ili ko ne da ma'anar sunan fi'ili suna ne na fi'ili ka nizal wa tirak shi ma wannan duka baya sarrafuwa duk suna ne zo a bisa awun fi'ili kamar ahmadu ahmadu ai ya zo kamar af'alu ne awun su ne da af'alu ahmadu af'alu ko atruku duka dai to in yazo da kuma wannan baya sarrafuwa ba za ka taba ganin cin sara a tare da shi ba alhamdulillah sai ne shafi a kan wani babi za mu tashi a kan babi ne? to wanne ne? na'am babu i'adatul junubi shi ne kuwa? babi na nawa ne? daidai? mun koma bayan kenan kuma haka yake wannan karatun mun yi shi saboda alama ta a gaba ne sai dai ko a cikin sa nake ba mu ƙara sabo ko kuma ko kuma babu gutul da ma'ati zara a cikin manami mutan ma da rake eh a cikin sa muke ba amma dai mun yi karatu a cikin sa to a ina za mu tashi wanda babu shi kenan dai mu koma farko babu i'adatul junubi salata wannan babi ne na sakewan sallan mai janaba yayi sallah da janaba to ni alama ta a gaba take karatun nan mun yi shi to ina za mu tashi yawwa dari da sha biyar ba وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب حقيقة عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح يا يصلى العزباء تعالى متاني أما صلى ثم أنزل الله لوقت شين خليفة ثم قدا سنن يسمكو إلى أرضه بالجرب هو قونا تازاد أن الجرب سنن قوليني أباين قالوا مدينة waje da fi sauki ihtilaman sai ya ga mafarki a jikin tufafinsa yana nufin mani bai ce waje da fi sauki maniyan ba amma mu da aka zo da yake a littafin yan koyo ne aka ce wa man waje da fi sauki maniyan ya bisa ko aka mana gwari gwari don mu gani amma nan da yake karatu ne na faro fesoshi magana imam maliku yake maka fa waje da fi sauki ihtilaman sai ya tarar da mafarki yana nufin mani a jikin tufafinsa faƙala sai na umar ya ce inna lamma a sabon alwadaka inna cewa mu lamma a sabon alwadaka lokacin da muka samu romo muka kwashi romo lanatul uruku jijiyoyi ta yi laushi har muka yi mafarki ba mu sani ba Fabi ta sallar sai na umar ya yi wankan janaba a gonar tasa. Wa ga salar isila mai yawanci wannan maniyin ne sauki a jikin tufafinsa. Wannan yana maka ashe mani da dasa ne. inda gashi ya wanke a jikin tufafinsa wa ada li salati ya koma ya sake sallarsa sallar nan ta asuba da yi kuma an ce maka fa sallabin nasu suba ba shi kadai ya ba ya limanci mutane to amma saukin da aka samu bai koma ya ce kowa sai ya sake sallah ka gane ai ana aka samu duk mutumin da ya bi a shimawata maka au muhudisan ta'ammadal hadasa yawa in ka bi mai hadasin da ya yi da gangan ya san ba yi da alwala ko ya san da janaba ya yi sallah ka bi shi wannan sai ka san amma in shi bai sani ba kuma bai tuna ba sai da aka idar da sallah to yanzu shi kaɗai ta shafa sai sallar ka ta sha shi kaɗai zai zai sake sallah irin na sai na umar ba cewa aka ya koma gida madina ya kira mutane a masallaci ya ce ku zo a sake sallah shi kaɗai ne ada ya koma li salati domin ya sake sallah wa haddathani an maliki an hisham ibn urwa an abi an yahya ibn abdurrahman ibn hatib annahu itamara yayi umra a maka kenan ba a madina ba ma umar ibn al-khattab tare da umar dan khattab fi rakabin cikin wasu karabka fihim a cikin karabkan nan amr ibn al-as akwai sayyiduna amr ibn al-as aboki ne kuma na sayyida umar tun a jahiliya sai da umar ya riga shi musulunta da shekaru wa an umar ibn al-khattab cewa umar dan khattab a lokacin shine khalifa aka zo wannan umrar shi amr dan as daga misra shine gwamna na umar a garin misra a lokacin shi kuma daga misra ya zo maka yin umra sai suka haɗu da umar a makka da umar ɗan kaɗaji an rasa ya yi rurrumi bi ba'ar tsariki a shashin tafarki kasan ta'arisi shi ne baccin direbobin tirela za su kwana suna wuta sai irin ƙarfe ukun nan ya doso sai kuma a yi fakin a kwanta a ɗan rinsa asuba tana yi in an yi sallah kuma sai a kama hanya shine ta'arisi sauka daga kan abun hawa a yi bacci ƙarshen dare a ta'arif kenan kamar yadda shehu ibrahim adiwani ya ta walam arar ta'arifa qabla liqa'i ni ban ga ta yin rurumi ba kafin gabuwa da manzo Allah ina zuwa madina na biyo ƙarshen garin madina ina hango koyar kubba a ce wai a zauna a ɗayi bacci a huta ina na ga tarin tsawa lam arar ta'arifa Ali ban ga yin wani bacci ko rurumi baccin ƙarshen dare ƙabla liqa'i kafin gamuwa da masoyi ba. To an rasa nan da sunan fi'ili madi ne. To ya yi irin wannan baccin da ba'adu ɗariki a shashin hanya na zuwan sa Makka. Ƙariban amma inda ya kwanta baccin kusa ne min ba'adul miyahi daga shashin ruwaye kusa da inda ake samun ruwa ko dai a tafki ko a rijiya. to fa haka lama umar sai na umar sai mafarki a wannan baccin wa qad kada an yuziya hakika ya kusa ma ya wayi gari alfujir yahudo bai farka ba dama ta'arisi akai bacci ne dama an wuni ana tafiya an ja dare ana tafiya karshen dare aka kwanta kuma bacci yayi nauyi har an yi mafarki kaga dole za a kusanci hudowar alfujir to da ya farka shine jagora kuma yayi mafarki ga shi kuma gari ya kusa wayewa. Falina jirin ma'an rakabi ma'an ya tambaya ya bincika falina jirin ma'an bai samu ruwan wankan da na baba ma'an rakabi tare da waɗannan karabka nasa. Faraki ba, tunda ya san jejin ya san inda ake samun ruwa kusa da ruwa ne, sai ya hau abin hawansa, hatta ja alma'a har sai da ya je inda ruwa yake. Fada'ala sai ya haɗu ya gasilu yana wanke mara abin da ya gani a tufansa. min zalikal itilami na wannan mani shine mafarki duk abin da ya taba shi na wannan mani ya fara wankewa kafin ya gama wanke mani nan ya yi wankan janaba bai gama ba hatta asfar har sai da gari yayi haske wa subhi za asfar ko Allah ya yayi lantsuwa da asuba idza asfar in yayi tarwal gari yayi haske bai dawo ba faqal law amru bin al-as to da yake karsa san karni amur ɗan az ne yake da ikon yi masa magana sai amur ɗan az ya ce asbahata a dalilin wannan har ka je ka wayi gari gari yayi haske muna jiran ka zo ka mana sallah wa ma'ana siyabu mu ba akwai tufafi tare da mu da ma wannan tufan balin sa kai ka zo muka baka samu ka gan shi ka gwamna ne a ƙasar misra tufa ba zai masa wahala ba ba kamar mutanen madina lokacin da akwai guntun talauci fada'a sau baka ka bar wannan tufafin naka ne najasa ka bar shi yugusan za a wanki mu muna da tufa da za mu baka ka zo ka daura ka mana sallah fa qala umar kadabi umar kadabi yace wa ajaban laka ya amr ibn al-as abun mamaki ya tabbata gare ka ya kai amr dan as la in kuntu tajidu siyaba ko kunta ne to la in kunta tajidu siyaba wallahi ko ka kasance kana samun tufafi a fa kullun nasi to shin yanzu dukkan mutane ya zubu siyaba za su samu irin wannan tufafi abin da yake nufi idan na ɓoye wannan abin da ya same ni ni da kai ka bani sabon tufa na ɗaura muka yi sallah to yanzu sauran mutane idan irin wannan ya same su daga baya za su iya samun sabon tufa ni yanzu na karɓi sabon tufa to ya zama kenan bai halatta a yi sallah da tufafin da aka taɓa yin mafarki da shi abinda mutane za su ɗauka ce sai a ce ai umar da ya mafarki canza tufafi ya to dukkan mutane ne za su iya samun tufafin canjawa in sun yi mafarki abin da yake shi yana so ya karantar da mutane idan an yi mafarki ga yadda ya kamata a yi wa tufa kaga anan yana nuna maka mani dai na gasa ne in ya taɓa tufa sai an wanki ko in ba haka ba in yi wankansa sai ya zo da maniyinsa taɓa taɓa ya zo ya mutu sallah amma bai yi ba yana ƙoƙarin wankewa yana gani gari zai waye amma bai zo ya yi sallah ba bai canja tufa ba sai da ya wanke nasa ya zo da shi da danshi a jiki har aka gane a dalilin wanke tufa ne ya ɓata lokaci sai yake cewa idan kai kana samun sabon tufafi da za ka canja a fa kullum nasu ya jibu siyaban shin yanzu dukkan mutane in irin wannan ya sami su za su iya samun wani tufan da za su canja ya ce wallahi lau fa'altuwa na rantse da Allah da zan aikata wannan da kanar sunatan da da ta zama sunna cewa duk mutumin da ya mafarki shi ke nan wannan tufan ya tashi aiki ba zai ƙara yin sallah ba sai dai ya samu wani tufa wanda bai yi mafarki ba tunda manzo Allah ya yi umarni a yi riko da sunnarsa da sunnar halifofinsa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin shi yasa yace da na aikata wannan shawarar da ka bani la kana sunnatan da ta zama sunna bal ka kyale ni a gasulu ma ra'aytu zan wanke abin da na gani na mani wa andahu ma lam ara ne yayyafa ruwa ga abin da ban gani ka gane ai abin da na gani ina da yaƙini wannan mani ne ya taba zan wanke gunda ban gani ba ina kokwantan ya taba ko bai taba ba da yayyafa ruwa wannan dama a ahalari mun sani to alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله